iqama wasukut wa hadha an tabassud minkum ni'matallahi subhanahu wa ta'ala la tamna ila an tawah wal azmat wal qahar an taz lakai qaulullahu subhanahu wa ta'ala wa kadhalika akadha al qura wa kadhalika idha akadha al qura wa hiya zalima inna akadha alim shadid ismuhu qaulullahu tabaarak wa ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lusani daud wa isa ibn maryam hatta anbiya lainu lainu ikiwa li'annahu la yaqumu bil qiyamati salihah bi qiyamati qa'imah illa bi qiyamati fasad zalika bima asaw wa kanu ya'tadun ay kanu ya'tadun yajawuzun haddallahi subhanahu wa ta'ala la yataqifu ila ma amara Allah subhanahu wa ta'ala walidhalika wajibun ala kullana an na'taqifu ala ma amara Allah subhanahu wa ta'ala wala najawuzu haddillah wala na'tadu haddallahi subhanahu wa ta'ala ayin kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'alu labisa ma kanu yaf'alu tara kathiran minhum yatanahawna ay la yatanahawna 'anil munkar kaseeran minhum qalilan minhum yatanahawna 'anil munkar kaseeran minhum ay fa'alu fasad fa'alu fujur yajawaz haddallahi subhanahu wa ta'ala ikiwani fillah inna allaha wal malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallama taslima allahumma ya man la yuridu sa'il wa sa'il wa la yukayyifu al-awdu wa sa'il hadha halina zahirun lak amartana fatarakna wa nahaytana fartakamna wa la sunnuka illa wujuduka ya rabbus samawati wal aradin rabbi ighfir lana wa israfana fi amrina wa sabbir aqdamana وصنع القوم الكافرين وصنع القوم الظالمين وصنع القوم المبدئين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي بدل هذه الأمة بخيرا كثيرا وهذرها على فعل الفساد والمنكر godiya ta tabbata ga ubangijin talikai wannan shine ya cancanta a gode masa lalle Allah subhanahu wataala yana mana umarni yana ce ya ku mutane da wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba su ji tsoron Allah subhanahu wataala mutakar jin tsoron Allah subhanahu wataala to lalle mun sani jin tsoron Allah subhanahu wataala shine mafi girman ibada shine wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala dukkanin wani sabo da dukkanin wani abu na laifi zai kauce masa mutuka kana jin tsoron Allah subhanahu wataala kana jin tsoron ka gamu da Allah to abubuwa da dama zaka kauce musu lalle yabo da godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya sanya wannan al'umma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin umma ita ce mafi alkhairin umma a ban ƙasa ba a al'ummar da take da daraja da ɗaukaka da fadala kamar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya kira ta da mafi alkhairin al'umma shine Abu Hurairah ta ya faɗa a cikin tafsirin Ibn Kasir yake cewa mu ne mafi alkhairin al'umma mu ne don haka godiya ta tabbata ga shi da ya sanya wannan al'umma ta annabi Muhammad mafi alkhairin umma al'umma ita ce wanda ya fitar da ita daga cikin mutane ita ce wacce al'ummar da ya faddala ta ya ɗaukaka ka a kan wacce ba ita ba mun karanta manzon Allah salasalama yake cewa an bani wasu abubuwa guda uku wanda babu wani annabi da aka bashi an sanya mun ƙasa ta zama ko'ina masallaci yanzu mu al'ummar muhammad salasalama duk da ka tafi lokacin sallaye da aka yi sallah a wurin amma sauran annabawa ba haka bane akwai gun da aka yi musu su yi ibada an ba a gun suka yi ba za a karɓa ba ba a so ba a so manzo Allah ya ce an bani wannan da sauran abubuwa mahallin shashi an gane ko don haka wannan ita ce mafi alkhairin al'umma wacce ta tsaya ta rike dukkanin wajibin da aka dora mata da dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya umarni ta zo da shi abin da ya hane ta nisance shi ita ce al'umma da ta yi haƙuri da tsanani kuma ta yi haƙuri lokacin walwala mun sani karkamanta shi tsanani da Allah yake jarrabar mutane da shi yana so ya ga da ku yi haƙuri ne sannan ni'ima da Allah yake baka ma Allah yana gwada ka ne za ka yi haƙuri ne yanzu wani sai ya ce a cikin ni'ima na irin haƙuri ai in Allah ya baka ni'ima nan ne ma ka fi shiga jarabawa wallahi akan tsanani domin idan Allah ya baka ni'ima din ta wannan rayuwar da ake ciki zaka ga abubuwa da yawa wanda kana son su kuma ka fi karfin su lokacin kuma ya kamata ka yi to sai ka hannu sai ka bar waɗannan abubuwa saboda Allah ya hana sai ka dakatar da wannan al'umma a al'amuran to Allah ya baka ne ga zaka iya yin hakuri ne ko ba zaka yi ba wallahi kamar yadda muka saba faɗa wallahi wani zaman lafiyarsa wallahi ba shi da shi amma in yana da shi wallahi karshen sa sai abin ya halakar da shi wallahi zuciyarsa ba za ta iya yin hakuri ta hakura da wannan al'amarin ba wallahi wani zaman lafiyarsa bai da shi to duka waɗannan guda biyu Allah ya yi mana su ne domin ya ga za mu haƙuri ne da waɗannan abubuwa idan Allah ya tsananta maka ai da kansa ya ce fa inna ma al'usul yusra idan ka ga tsanani wallahi akwai sauki yana tafi babu abin da yake dawoma da haka wani daga cikin magabata yake cewa Allah kada ka kawo mana abin da zai dawoma a ce abu ɗaya komai daɗinsa ya wuce haka ita ma wuya ta zo komai wuya ta wuce Allah kada ka dawo mana da abin da kawai zai zama kawai a'a wahalar ta zo ta wuce daɗin ma ya zo ya wuce wannan yine aswaru min zalik wannan shine abin da yake to Allah ya mana waɗannan guda biyu ne domin ya jaraba mu ya ga yaya zamu gudanar da al'amura irin namu to ita ce al'umma da ta yi haƙuri lokacin tsanani mun sani cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fita lokacin ana tsakiyar rana irin rana ta bazara mun san jaziratul arab ranar su ta fita nan zafi wallahi idan ana rana a jaziratul arab in kana daki haka in ka fita wallahi ji za ka yi tsakiyar kanka kamar wani abu ne na daban aka samu yanke su sun fi mu zafin rana sun fita a wannan tsanani ga zafin rana ga na sama ga na ƙasa suka bada suka je suka yi yaƙi munafukai suka ce ba za su je ba shine Allah yake cewa ka gaya musu tunda sun ce akwai zafi akwai rana ai naru jahannama ashaddu me harraham su zauna faqa udu ma alqa'id ku zauna tare da masu zama ba haka su ne wanda suka fita lokacin tsanani lokacin da addinin ake bukata a ɗaukaka shi suka fita suka ɗaukaka shi don haka mun shaida babu wani abin da ya cancanta abota masa da gaskiya sai Allah shi kadai yake washe abokin tarayya gare shi mulki yake gare shi godiya take shine mai iko akan komai la ya ajizu shi an babu wani abin da yake gajiyar da Allah subhanahu wataala shine wanda ya sanya wannan al'umma ta zama sababin tsiranta shine bautata masa lalle mun shaida annabi Muhammad bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne shine wanda yayi kokari saboda Allah cikin lokacin da ake da bukatar kokarin yayi hakuri lokacin da ake da bukatar hakurin yayi hakuri har sai da ya ci nasara sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dinga ruguza dauloli ya yaki Paris ya yaki Turki babu wata daula a lokacin sa a ban kasa wacce ba a farmata an kassara ta an kafa addinin musulunci a wurin ba kaga wannan sai an yi haƙuri sai da aka yi haƙuri ira da amince su tabbata a gare shi da ma sahabansa da mutanen gidansa da ma wanda suka tsaye akan wannan addini din suka haƙiƙance suka yadda wannan addini shine addini na gaskiya ira da amince tabbata a gare su bayan haka ya ku bayan Allah lalle mu sani cewa mu ne al'ummar da Allah yake alfahari da mu shine har ya gaya mana a cikin alkur'ani yana alfahari da mu wannan al'umma din alfahari wanda yake mu shaida la ma'budu bil haqq illa babu wani abin da ya cancanta abota masa da gaskiya shi ke shi shi kadai yake ba shi abokin tarayya don haka ne yake faɗa yake cewa lalle wannan al'umma ita ce mafi alkhairin al'umma ita ce wacce Allah ya fitar da ita a cikin wannan mutane din ta zama tana umarni da abu mai kyau tana hani da abu mara kyau to duk mutumin da bai shiga ɗayan biyun waɗannan abubuwan ba wallahi baya cikin wannan al'umma mutuƙa baka umarni da abu mai kyau baka yin hali kuma da abu wanda yake mara kyau wallahi baka daga cikin kuntun kairin umma baka daga cikin mafi alkhairin al'umma don haka in kana so ka zama daga cikin mafi alkhairin al'umma wallahi kar ka ce a'a kai ba malami bane ai a gaban ka zaka ga ana abu wanda yake ba daidai ba sai kai kokari ka hana ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake da iko ya hana abu da hannunsa sai ya hana wanda bai da iko da hannunsa sai ya magana da bakinsa wanda bai da iko da bakinsa sai ya ki a zuciyarsa an gane wannan to duk mutumin da ya zamanto cewa baya umarni da abu mai kyau sannan baya hani da abu mara kyau kawai dai ana yi a ba ruwansa kawai tunda bai shafe shi ba kawai ba ruwansa wannan ba daidai ba wannan ba daidai ba ai nake jin mun karanta a cikin kissar ashabu sabt wanda suka yi suran asabar mutanen annabi Musa alaihi salam ai kaga gida uku mutanen suka rabu akwai wanda suka ce su ba za su yi ba kuma ba sa goyon baya a yi wa hasali ma wa'azi suke kar a yi wannan abu a kowanne suka ce to mu dai ba za mu yi ba kuma ba za mu ce kar a yi ba muna gefe su kuma a kowanne suka yi kaga da wanda suka ce su ba za su yi ba amma ba za su hana a yi ba ai da Allah ya zo duk halakar da bai jira ba wanda kawai suka yi wa'azin ba su yi ba suka yi wa'azin su kadai aka kyale amma wai ka ga abu ana yi ka ce kai ba za ka hana ba kuma kai ba za ka yi wallahi ba ka tsira ba har yanzu ba ka tsira ba wallahi har yanzu ai manzo Allah ya ce ballaguni wal aya na to na samu mai nasiha na gizin yana yana faɗan wannan hadisi dan yana kokari ce duk mutumin da Allah ya sanar da shi wani abu wanda yake mai kyau ne na umarni ne kuma baka yi ba wallahi kana da laifi Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab wa ulaika yal'anuhum Allahu wa yal'anuhum al-la'inun don haka ya ku al'ummar musulmai wallahi duk mutumin da yake so ya shiga cikin jerin wannan aya din wallahi sai ya zama yana umarni da abu mai kyau yana yin hani da abin da yake ba shi da kyau shine ya zama khairin umma shine Allah subhanahu wataala ce ku ne mafi alkhairin wannan al'umma su ne wanda suke umarni da abu mai kyau suke yin hani da abu wanda yake mai mara kyau suka yi imani da Allah haƙiƙanin imani suka yadda Allah shine abun bautansu don haka yana daga cin haƙƙi wanda yake guda uku ka yi imani da Allah ka yi umarni da abu mai kyau ka yi hani da mai abu wanda yake mara kyau don haka ya ku al'ummar musulmai ya ku wanda kuka shiga cikin wannan milla wannan addini na musulunci lalle Allah ya faddala mu Allah ya faddala wannan al'umma din da haƙoƙi wanda ya kamata wasu a fitar da su wasu a shigar da su wasu menene wanda suke a ɗaukaka su ya ku al'umma mu tsayo akan abin da Allah subhanahu wataala ya tsida mu akan sa lalle mu yi umarni da abin da Allah subhanahu wataala ya yi umarni da shi lalle mu ga mun yi iya kokarin mu mun yi hani da abin da Allah subhanahu wataala ya yi hani da shi shine wannan sai ka zama ka shiga cikin wannan da'ira sai ka zama ka shiga cikin wannan falala Allah subhanahu wataala da kansa ya ambace ka ka zama cewa kana daga cikin mafi alkhairin al'umma ai abun murna ne ai abun farin ciki ne ma ai abun ɗaukaka ne ka ji cewa kai a ranka ma waɗannan abubuwa da aka jero ka ji cewa babu ɗaya da ka ƙetare kowanne kana yin sa ai kai abun murna ne a tattare kai don haka lalle mu dage mu iya ƙoƙarin mu wajen umarni da abu mai kyau da hani da abun da yake mara kyau ya ku al'ummar musulmi lalle mu zama cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi lalle ya zama hujja ya zama aya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma atakum rasul fa kuzuhu wa ma nahakun anhu fantu duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi ko karbe shi abin da ya hani da shi kawai ku hani da wannan abun ku bar wannan abun don haka ya ku al'ummar musulmai lalle mu zamanto cewa muna daga cikin wanda muka tsayu akan daidai kada ya zamanto cewa muna ce mun yi imani ne alhalin imaninmu ya zama yana da ya rahin lafiya ta riga ta same shi bayan rahin lafiyar ta same shi ya riga ya kai gargara ya kai gargara shine me zuciya ta bushe ta fara bushewa na ku al'ummar musulmai kada ka yadda zuciyarka ta bushe ta zama Allah subhanahu wataala ya nasanta mana wannan zuciyarsa ta bushe yace ta fi dutse ma bushewa duk mutumin da zuciyarsa ta bushe to ta fita dutse bushewa domin Allah ya ce daga cin dutse ai akwai wurin da zaka ga in ka hawo wani dutsen kawai sai ga Allah kawai ya tsaga wani gurin kawai ruwa yana fitowa shine Allah ya ce wa inna min al-shijarati lamma yatafajjaru minhum anhar za ka ga kawai dutsen yana burbulo da ruwa amma a zuciyar dan adam idan ta bushe babu wani abin su a cikin babu wani abin da za ta karanta masa face saba wa Allah face fasadi face sabo babu abin da za ta karanta masa don haka imani mun sani yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana raguwa imaninka yana karuwa ne wallahi da gwargwadon yadda kake bautata wa Allah ka yarda da Allah kake jin tsoron Allah wallahi nan imaninka yake karuwa imaninka yana yin tsatsa ne gwargwadon yadda kake yin sako tun kana yi kana gane wannan fasafa wa Allah nake ka dage da yi wallahi kokolo ka dinga ya to me laifin ma anan wallahi da ta dinga suranta maka menene ma wai saban anan ne za ma ka rasa ma me ya saban to shikenan fa tsatsa fa ta riga ta yi illa fa duk akwai mutumin da za ka ji cewa yana sako idan aka zo ana masa wa'azi ma wallahi sai ka ji yana cewa shi ma mai wa'azin dan bai samu dama ba ne kamar yadda na gaya muku da wallahi wani yana ganin damar da Allah ya bashi wallahi yana ganin cewa kamar kawai shi kadai Allah ya zaba ne kawai duk abin da yake so kai in ka je kana gaya mar wani abin da kake ba daidai bane ka daina wannan abin wallahi gani ne kamar kai baka samu dama bane kai baka da shi ne kai talauci ne ke damun ka wallahi akwai da yawa masu waɗannan wannan abu suna ganin cewa kawai dama ce kai mai faɗa baka samu wallahi ka yi haƙuri mun gane cewa dama tana kubcewa idan yau kana da shi ba dole ne gobe kana da shi ba a je ma Allah ya zauna maka da shi din to ka mutu kana cikin ni'ima din a nan duniya ka je kare da azabar Allah me amfa me ribar ka babu riba wallahi me ribar ka menene ribar ka me ka fahimta don haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu tsaya iya inda Allah subhanahu wataala ya tsaye da mu mu yi hani ga abin da Allah subhanahu wataala ya hani mu sai ya zama mun zama mun yi rayuwar duniya mai kyau wallahi mun je mun yi rayuwar lahira ita ma rayuwa wacce take mai kyau amma mutum ya zama cewa kamar irin wanda suke cewa rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min kala ko rabbana ajilna qittana qabla yawmil hisab Allah ka gaggauta ka bamu rabon mu a nan duniya mu a lahira ba mu bukatar komai Allah kar mutum ya yarda da haka kar mutum ya yarda da haka kwana nawa ne rayuwar kwana nawa ce duk mutumin ma da Allah bai bashi ma damar daga shekara 25 wallahi zuwa 50 ba ma to bai ma ji dadin duniyar ba duk mutumin da bai samu kuɗi a waɗannan shekarun ba wallahi bai ma ji dadin duniyar ba in dai ka wuce shekara 25 ba ka da shi ka kai 40 40 da wani abu eh lokacin ka samu wato ma me ka ji dadin sa lokacin hayaniya ta riga ta fara samun kama ta riga ta fara maka yawa ma hayaniya ta riga ta fara tafiya duk mutumin yanzu da ya kai 60 wala za kawai sai dai a jagula ne kawai a rarrafa kawai a kai to irin wannan rayuwa da ake cikin har me abin sha'awa menene abin sha'awa menene abin da zai burge ka wallahi me ka iya kokarin ka wallahi mu zamanto cewa tsakanin mu da Allah salan alin ne tsakanin mu da Allah abubuwa ne wanda suka dace kuma wallahi duk mutumin da bai gina rayuwarsa ba ya wuce shekara 25 ya haura ya kai 30 30 da wani abu shikenan rayuwar ta in dai a wannan lokacin baka gina rayuwar ka yadda ta kamata kai ba wallahi rayuwar ta bace wallahi ta gama tafiya mu iya kokarin mu zama mafi alkhairin al'umma mu zama muna umarni da abubuwa masu kyau muna yin hani da abubuwa marasa kyau wallahi shine zaman lafiyar mu duk al'umma da ta zamanto cewa ba ruwanta da umarni da mai kyau da yin hani mai kyau ai Allah subhanahu wataala ya ce wai za a radana annahu lakal qaryati amarna mutarfiya fa fasaqufiya fa haqqa alaiha alqaul fa dammarna hatta damira Allah ya ce idan muna so mu yi mutane azaba idan muna so mu halakar da mutane sai mu umarci masu yawa daga cikin su su ta saba wa Allah duk al'umma da kaga shugabanninta ne suka zake wajen saba wa Allah wallahi wannan al'umma ta kusa zuwa ƙarshe a ce mutarafiya shugabanninku manya-manyanku wanda kuke ganin su ne jagororinku kuma su ne suka sa fasadi a gaba wallahi wannan al'umma ta kusa karewa mutarafiya Allah ya ce fa fasa kofiya sai su ta sako Allah ya ce fa haka alai halkaul sai kalmar Allah tabbata kawai fa damar na hata da mira Allah ya ce sai mu shafar da su shafarwa kawai dan haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu dage wajen bautawa Allah subhanahu wataala ya ku yan uwa akwai da yawa lokaci bayan lokaci ana ta kawo korafi ana ana kawo korafi akan cewa abun mamaki za ga mutane sun zo ana hudu ba sun zazzauna akan babura ko a bakin titina kawai suna ta shira wannan abu sai baka mamaki wai mutum ma ya zo ya hakuri ma ya lafula raka'a bi ma idan samu wani abu da ake cewa a turanci CA ne ko menene idan samu idan samu dan wani abu da yake ganin zai raka shi a kawai sai a zo a yi ta shira a yi ta shira a yi ta shira to wannan ba daidai bane wannan sabo ne ma a cikin addinin musulunci dan ana hudu ba ba a san ai magana so ake ai shiru akwai malaman mazhabobi da dama da suka kausa suna ganin cewa duk mutumin da ya zo liman yana hudu ba ya barke da wani shira ma ba shi da wannan juma'a to na suka suka kausa haka wajen ijtihadi nasu don haka bai dace ba idan ka zo masallaci dan Allah ka yi hakuri masallacin ka zo daga lokacin da ake fara hudu nan har ai sallah an daɗe wa duniya ne arba'in talatin da biyar ba ko da yahi ma ake yin wannan mutanen ba mun ce arba'in ko mun ce talatin da biyar tun daga soma hudubar har a yi sallah ma an yi daɗe wa duniya ne mun mun ce arba'in ba ma ko yaushe ake kaiwa haka ba ma ko yaushe ake kaiwa haka ba to dan Allah yanzu a awa ashirin da hudu dan ka cire awa ɗaya ma ka zo ka saurari abin da aka faɗa abin da zai amfane ka a duniyarka da lahirarka to me kake wace irin hayaniya kake ciki me ya same ka to da irin wannan abun wallahi wani ya saurara kai zo masallacin ma ya fi masa sauki mun karanta wata rana sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune a cikin masallaci a suna zaune a majalisi na su afuwa ba a masallaci ba sai wani tafi bayan gida wani je masallaci sai manzo Allah ya ce ga wani ya dawo daga bayan gida fa zuwa iye bawali ko i bayan gida isi ya dawo da lada ga wani ya je masallaci ya dawo da zunubi sai sabai suka ce ya haka suka ce wanda ya tafi bayan gida ya sanya ake shiga bayan gida ya sanya ake yi a bayan gida wanda kuma ya je masallaci bai san me yake a masallacin ba kawai ya je ya yi hayaniyar sa ne kawai ya buru to da ka bautata wa Allah me kana kana da jahilci a kai to ƙara kar kai ƙara ma kar kai ana bautatawa Allah ne da abin da ka san abin daidai ne wannan abin da kake yakinan haka ne shine ake bautatawa Allah amma ba abotawa Allah kawai ana afu Allah kamar ayatun nasu kawai na ga wani yana yin nima kawai don haka na dau hanya a'a addinin musulunci ana bautata masa ana yin sa ne da ilimi ake yin sa don haka lokacin sallah yayi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk